بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun dawo karatukan littafinmu na ajin usul a yau za mu ɗanyi karatu insha Allah daga littafin ulumul ƙur'an al-karim na professor nuruddin aitir dama mun fara bibiyan maganganun da yake faɗa yake rubutawa za mu tashi daga shafi na bakwai ko inda ya ce alfasul awal a ta'arifu al'am bi ulumul ƙur'an an ga wajen? التعريف العام بعلوم القرآن wato a wannan fasali na farko zai mana general definition bayani a jumlace game da menene ulumul qur'an hada ta'bir wannan ainihin wato lafazi ulumul qur'an yadullu lughatan ala anwa'il ulum allati tattasilu bil qur'an al karim a yaren larabci wannan ta'abiri wannan magana ta ulumul qur'an tana nuni ne zuwa ga ilmomi waɗanda suke da alaka wanda suke sadu da alqur'ani ilmomin da suke cikin abubuwan da ke da alaka da alqur'ani wa haka zakana yusta'malu fi usulil mutaqaddimin azamun nan mutanen da haka ake amfani da wannan lafazi na ulumul qur'an don yi nuni zuwa ga ilmomi waɗanda ke da alaƙa da alƙur'ani mai girma fayuradu bihi ulumun tu'khadhu min alƙur'ani ta haka akan faɗi wannan lafazi ana nufin ilmomin da ake tsakuro su waɗanda ake ciro su daga cikin alƙur'ani mai girma min ulum shar'i kamar ilmomin shari'a wato abubuwan da suke da alaƙa da ibada da zamantakewa da mu'amala kal aqidati kamar shari'o'in da suke da alaka da aqida abinda mutum zai kudurce a zuciyarsa awul fiqhi ko abinda ke da alaka da fiqhu ayyukan ibada awul akhlaq ko bayani akan halaye da dabi'u aw min al ma'arifi al amma hawla al insan ko kuma maganganun da suke da alaka gama gari alaka ta gaba daya da dan adam abubuwan da qur'ani ya faɗa game da dan adam game da halittarsa haihuwarsa tsayin rayuwarsa ɗabi'unsa da sauransu walkaun da abinda ƙwar'ani ya ambata wanda ke da alaƙa da duniya alkaun wato a duniya ke watsabi'a da bayanai waɗanda ake cewa na ilimi wanda ƙwar'ani ya yi su akan ɗabi'a duwatsu ruwa rani damuna da makamantansu wannan bati da tsirrai Qur'ani ya magana akan tsirrai was sama'i da sararin samaniya wal aflaq wal aflaq da kuma abin nan wato waɗanda ake cewa abin nan duniyoyi din solar system ko waɗannan duniyoyi da za a ce su Mars su Jupiter da waye sune al aflaq kama yuradu bi ulumil qur'ani lughatan ulumun takhdum ma'anil qur'an mubasharatan bayan waɗancan ilmomin da ake ciro a cikin alƙur'ani ana ci musu ulumul qur'an akwai kuma ilmomin da su kuma suna wa alƙur'ani hidima ne suna taimakawa ne wajen fahimta alƙur'ani wa tusiru ilaiha wanda suke isar da mutum zuwa ga ma'anar alƙur'ani wa taduru hawlahu aw taduru hawlahu wanda suke kekkewayawa ga alƙur'ani aw tustamaddu minhu ko kuma daga cikin alƙur'ani ake gano waɗannan ilmomin fa yadkhulu tahta hadha at-ta'biri بهذا الاستعمال اللغوي الثاني علوم كثيرة ضخمة kakalli wannan ilmomi da yawa da yawa masu fadin gaske za su shiga cikin wannan wancan mun ji ilmomin da akwai su a cikin alkur'ani abinda qur'ani shine karantar da mutane shi akwai kuma ilmomin da su suna gefe amma suna kokari ne su ga cewa ya za su hidimta wa alkur'ani to a wannan bangaren ne yace akwai ilmomi da yawa da za su shiga da gaske akwai ilmu tafsir akwai ilmul qira'at akwai ilmul rasmul uthmani ko kuma ilmu ijazul qur'an akwai ilmin tafsiri sanin makaman tafsiri rabe-raben sa da nau'o'in sa da yadda ake yin shi da yadda ake kaza ake kaza da kuma ilmin qira'at bambance-bambancen qira'ar wani da tawani wace ce mutawatira wace ce shadda me yasa nan ya bambanta ne bambanci da wuri kaza me ma'anar wannan bambanci da sauransu da kuma ilimi na rasmul rasmul usmani yadda ake rubuta alqur'ani gwargwadon yadda zamanin sayyidina usmana aka tabbatar da shi aka tajikin sa da kuma ijazul qur'an fahimtar yadda qur'ani ya gajiyar da mutanen da da kuma na yanzu ta fuskar lafazinsa da ma'anarsa da tsarinsa wa ilmu i'rabil qur'an da kuma ilimi game da i'rabi yadda ake wasalce karshen kalmomin alqur'ani da yadda bambancin i'rabi na kalmomi ke da tasiri wajen bambancin ma'ana wasa'ir ulumid din wal lughati wal balagha da sauran ilmomin addini tun daga kan usul fiqh mustalahul hadith sira da makamantansu da ilmomin lugha nahwu sarfu da ilmomin balaga dukkaninsu ma'ani bade bayan wa gairi zalika da wasu su min ulumin na mabambantan ilmomi darasal ulama'u fi ta'alifihim fi alqur'ana kullahu fi bau'i kulli ilmin dirasatan tafsiliyatan wanda malamai sun tsaya sun nazarci alqur'ani nazari ta fuskar waɗannan ilmomi daban-daban akwai wanda malamai wato sun ɗauki alqur'ani suna ta nazarin shi kowa yana ɗaukan wani salo na ilimi ya nazarce shi wani zai tafsiri ne wani zai bayanin kira'at ne wani zai fitar da balaga ne wani zai fitar da matsaloli ne na lugha wani irabi zai yi wani bayani zai fitar akan ka'idojin kira'at da bambanci su kowa gwargwadon bukatarsa ko kwarewarsa ko abin da yake ganin ya dace wa alkur'ani hidima ta fuskarsa to kaga yanzu muna da tarifar guda biyu kenan daya yana magana akan ilmomin da suke cikin alkur'ani dayan kuma yana magana akan ilmomin da suke yi wa qur'ani hidima duka wannan ta'arif ne lugawiyya thumma ja'ala al-ulama hadhihi al-ibarata ay ulum al-qur'an isma alam daga baya sai aka sanya wannan lafazi na ulum al-qur'an quranic sciences ya zama sunan yanka yuradu bihi ma'anan khas wanda yake nufin wata ma'ana ta musamman ya dullu ala ilmin khas ghaira ma sabaqa kullu wani ilimi na musamman koma bayan abin da ya gabata ba waɗancan da suka gabata ba لأن هذا المعنى الجديد يختص بأنه علم واحد يجمع ضوابط تلك العلوم المتصلة بالقرآن من ناحية كلية عامة ومن شيء ينزل أبدا يكتب علوم القرآن أغامنانشي وأن علمي يقوى آيات wanda yake tattaro abubuwa da dama daga cikin waɗancan usul ɗin waɗancan ilmomin yake tattarawa a wuri guda shi ba ilmul qira'at ne kawai ba ko ilmul usulul fiqh kadai ba ko ko ar-rasam ko tafsiri kadai ba kowane ilimi an ɗauko usul ɗinsa an danganta shi da alqur'ani sai da wani ilimi ne kwaya ɗaya wanda yake yana da alaka da duka waɗancan ilmomin أما علوم القرآن بالمعنى اللغوي فإن كل علم منها يدرس القرآن كله من زاوية اختصاصه آية آية دراسة تفصيلية ودن تنك ودا أكا أنبتا ما سوى القرآن هدما كودا سكتنا القرآن بس بشي بأنا أمفاني دسوا إلى وزن يوى القرآن هدما أنا درست شيء لا يباين لا معنى أكما لمن تفسير wanda hanyar bin gushe wata tafsiri yake bincike a kai irin yadda kurdubi irin yadda ibn kasirin yayi da makamantansu akwai malaman lugha wanda basu kushe bugun cike suke akan lugha ta alqur'ani akwai malaman lahajat akwai malaman qira'at akwai malaman sira akwai malaman ijazul qur'an wanda kowa yana nan yana aiki da ya zai iya game da alqur'ani bai kushe ba har yanzu a matsayin madda dasima lil bahth har yanzu yana nan a matsayin wato kayan bincike wanda bincike akan shi baya karewa wa bina'an ala ذلك يمكن أن نعرف علوم القرآن باعتباره اسما لعالم واحد لعلم واحد فنقول رقشن haka zamu iya yin ta'arifin alqur'ani a matsayin shi na sunan wani ilimi guda daya mu kiyaye waɗancan ulum ne ilm ilm ilm aka hada suka zama ulum wannan kuma ulum ne kwaya daya in suka ce ulum wanda ba yana zuwa ne da ma'anar jam'i ba galibi ya fi zuwa da ma'anar kimiyya wato ilimin wanda yake tsantsar kimiyya ce aka ce kimiyya anan ana ba wai ba wai irin da kwantataccen tunani yadda muke tunani da an ce kimiyya an fa tunanin physics chemistry biology waɗannan su ma kimiyya ne amma kuma akwai ilmomi daban-daban na kimiyya duk ilimin da yake gina akan ka'idoji sanannu wanda din da aka juya shi ka'idojin naka suke za ga ya fi kama da kimiyya fiye da abin da ba kimiyya ba to ilimin ulumul qur'an ba wai ilm da ilm aka da suka zama ulum ba a dama shi ulum ne bi ma'ana science ne wanda duk inda ka jefa shi haka yake duk wanda ya zo magana akai zai tike akan abu da daya kamar yadda muka san abu yake game da sauran ilmomin kimiyya malam yace idan zamu yi tarihin sa zamu ce huwa al-mabahith al-kulliyya allati tata'allaq bil Qur'an al-Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa tafsirihi وإعجازه وناسخه ومنسوخه وغير ذلك shine ilimin da yake bincike a dunkule na dukkan abubuwan da ke da alaka da alkur'ani tun daga saukar da shi jeren giyar surori da ayoyinsa bayani akan yadda aka tattara shi don musafi kwaya daya bayani akan matakan da aka wajen rubuce shi da kwafe shi bayani akan tafsirinsa yadda ake tafsirinsa bayani akan ijaz gajiyarwa inimitability na qur'ani wato yadda qur'ani aka gaza iya koyan salansa yadda yau mutane wannan tahaddi din ya jefa challenge har yanzu an kasa mitin wannan challenge din shi da kuma bayani akan aya da ta soke wata aya wace aya ce ta zo ta soke wata aya da kuma wasu waɗannan su ne suka kirga da su rasmu din da su garibul qur'an da su abin nan asbabun nuzul ga sanan abubuwa daban-daban at-tasnif fi ulumul qur'an bayani akan rubuce-rubuce da aka yi akan ulumul qur'an suna da yawa amma zai takaito akan wasu bin nazari li ahamiyati hadha al-ilmi kathrat ad-dirasat fihi fil qadim wal hadith duba zuwa ga wato muhimmancin wannan ilimi na alkur'ani bincike ya yi yawa da nazari a kan shi tun da har yanzu a da can malamai sun rubuta a yanzu kuma a zamanance za ka tara akwai cibiyoyin ilimi ma wanda aikinsu kawai kenan musamman a jami'o'in kasashen larabawa da wuya ka samu wata jami'a shahararriya ba ta da santa center of excellence wanda kawai bincike take akan ƙur'ani inda zaka zance center of excellence akan epidemiology center of excellence akan entrepreneurship mu anan da aka damu da duniya ku center of excellence akan neuropsychiatry center of excellence akan wane ne ga sanan wato cibiya abinda ake cewa markazul imtiyaz inda makwara kenan wajen bincike a ABU na akwai sun kusa wajen guda 20 na jan center of excellence na kaza center wai ana ganin nan karke ne to da wuya ka samu wata jami'a shahararriya a kasashen musulmai musamman irin saudiya irin kasashen misra kasashen suriya sai ka tara suna da irin wannan center of excellence in quranic studies ko in research in quranic sciences ko center of excellence akan ijazul qur'an da makamantansu sannan lokaci bayan lokaci kuma akan yi tarurruka irin scientific conference a binciki menene a akhirul abhaf latest discoveries da aka yi akan alqur'ani zaka sha mamakin irin abin da ake fitarwa na ilmomi da Qur'ani yake dauke da su akwai santoci kuma da suke bada kulawa akan tafsiri akwai wata santa musamman a ƙasar Saudiya wanda ita kuma tana bincike ne kai akan tadabburul Qur'an ya ake ake tadabburin ayoyin Al-Qur'ani suna da rubuce-rubuce da suka da yawa sai da suka taba hada wasu masana sama da mutum 150 aka zauna da su kai wata shida abinda suke kawai suna tadabburin Al-Qur'ani kai kowace aya kowace sura za su yi mata zama na musamman suna bincike wai mene da abin da ke cikin da suka fitar da voluminous abin nan ayyuka suna nan annashararsu wanda in kana karantawa bayan sukan nazarci tafsirai na malamai tukunan malaman suka ce in dama kuma su ma malamai ne sannan kuma sai zo su tattauna su tattauna sai su fitar da sakamakon bincikensu sai su rubuta suka fitar da shi na jin yanzu fitar da wajen volume takwas akan tadabburul qur'an akan yadda ake tadabburi akwai su akan internet din ka bincika zaka samu wannan binciken akan tadabburi kawai wato tsinkayen ma'anonin da ke cikin alqur'ani zaka ga abin mamaki a ciki to tun da kenan da kuma a yanzu fakataba kathirun min al-mufassirin fi muqaddimati tafsirihim tafasirihim buhuthan hamma fi ulumil qur'an malaman tafsiri musamman irin malaman da suka rubuta a cikin mukaddimomin tafsiransu suka rubuta bayanai masu muhimmanci game da alkur'ani da ilmominsa anau fiha bima yata'allaqu bi usuli tafsirihi wa ijazi zaka ga a wannan wurin suna ba da muhimmanci ne wajen magana akan ka'idojin tafsiri da kuma ijazin shi ala misali muqaddimati at-tabari li tafsirihi jami' al-qur'an jami' al-bayan kamar yadda al-imam Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kathir at-Tabari al-imam at-Tabari shaykh al-mufassirin ya da littafi kamar yadda aka sani jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an wanda wannan shine tafsiri na daya a duniyar musulunci to ana magana kan tafsirin al-qur'ani shine na daya ibnu jarir babban malami daga cikin manyan malamai kamar yadda zahabi ke siffanta shi yana cewa kana min afradid dahri zaka'an wa ilman wa tasnifa ya daga cikin ɗaiɗaiwar mutane a zamanin shi wajen basira da ilimi da zurfin rubutu yana da rubutu akan tarihi yana da shi akan hadisi yana da shi akan fiqh a zamanin shi duk wani ilimi da ake takama a zamanin shi ya iya kuma ya fi kowa iya shi a zamanin babban malami ne baka taba gani irin shi ba ya rasu ka ta 310 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tafsirin sa gayi nan Jami'ul Bayani ya kasance kuma a duk wannan zurfin ilimin nashi yana sana'a ne da da kudin hannun shi yake da kasbu yadi yake cin abinci baya a san kyautar kowa wala sarki wala gwamna wata rana a Bagadaza an taba sace mishi gaba ɗaya kayan jarin shi yana da kamar ka ce abin nan ne haka dan kuli ne yana daura kayan shi ya shiga wani masallaci kafin fito aka sace kayan gaba daya wanda yake bada su haka yana siyarwa su dan kunna da sarka da waye ya kuma fitik bai da komai to a lokacin aka ce mishi to bari a hada ka da wani wazir shine Yahya ibn ibn Khaqan wazir al-mutawakkil yana neman malami da zai koya yan shi karatu bari a hada ka da shi dan ka samu abin yaki suka matsa miki to shikenan mu ne je aka fito da yaran aka ce ga sai ce ina da sharadi nawa za a ban aka faɗa mace to bayan wannan kuɗin ba na son ko sisi kada wanda ya bani komai bayan wannan kuɗin kuma zan yi wannan karantarwa ne don in samu jagi kawai amma duk da haka ba su ji ba yana gama koyawa ran karatu suka koma cikin gida duk matan gida da bayi da kowa suka dinga haɗo sadaka da kyauta za a kawo ma alfa kenan go aka haɗo zinariya da yawa aka kawo ya ce a ina ce muku riba zan karɓa ba ya ce muku zaka don haka ya fasa mayin wannan ya ce ba zai iya ba sun kasa cika condition din shi na aiki da haka ya fasa gaba daya shi ne suke tafiya da ibnu huzaima da muhammad ibn wabba wanda muhammad ibn nasarin marwazi ne suka wata tafiya dinnan da suka je har sai da suka shafi tsarinsu saboda bala'i da yunwa sai da suka haƙura ma suka sallama suna jiran mutuwa ta ƙiba ta ɗauke su akwai lokacin da sai da ya cire kayan jikin shi ya siyar don ya ci abinci yana yawo da ɗan kamfai kawai da ɗan kwarjan dai haka kafin ya samu yadda zai talaka ne na ƙarke ga ilimi sannan kuma ga bala'in mahasada jahilai su ne ‘yan hanabila a lokacin waɗanda suke gauga da suka same ido har suka mai sharri suka ce ɗan shi'a ne da ya mutu ba a rufe shi a makabartar musulai ba an ɗauko man jana'izar shi an zo suka zo suka dinga ihu ‘yan tauri ne su ma suka ce wallahi ba a isa ba dole aka haƙura aka mai da shi aka rufe shi a gidan shi ibn jaririn kenan Allah ya gafarta mishi babban malami ne iyakar malami Allah ya gafarta mai to a cikin muqaddimar tafsirin shi al-jami'u jami'ul bayani an tawili ayatul qur'an ya kawo maganganu da yawa da suke da alaka da ulumul qur'an wal qurtubi da abu muhammad kenan ko abu abdullahi amin abu abdullahi al-qurtubi shine muhammad ibnu ahmad ibnu abi bakr ana danganta shi ƙarshe da ansarawa ne mutane da suka zauna ƙasar andalus daga cikin jikokin ansaru ya rasu ka ta 671 akwai an sha faɗan wannan ya kamata ce ya shiga cikin tunaninmu cewa abu al-ƙurtubi malamai shahararru manya guda biyu akwai wannan shi ne abu abdullahi al-ƙurtubi shi ne ƙaramin shi ne na ƙasa akwai malaminsa shi ne abu al-abbasil ƙurtubi wanda shi sunan shi shi kuma Ahmad ibn Umar ibn Ibrahim Abul Abbas al-Qurtubi me shi yafi kwarewa a hadisi dusan da kake jin kamar Ibn Hajarin ya ce qala al-Qurtubi a cikin tafsiri ki a cikin kamar Fathul Bari to Abul Abbas sabanin idan a cikin littafan tafsiri malaman da suka zo bayan shi kaji suna cewa qala al-Qurtubi kamar idan Ibn Kathir ya ce qala al-Qurtubi a cikin tafsirinsa to ya fi daidai a yi fara tunanin cewa abu abdullahi shi wancan mai mufhim talhisi da sharhin muslim da sauran tafai shi ne abul abbas shi ya rasu shekara ta ɗari shida da hamsin da shida shekaran da aka karya daular musulunci a bagdad amma shi ba a can mutuwa ta riske shi ba manyan malamai ne dukansu allah ya gafarta musu to shi ma a cikin aljami da ahkamil qur'an tafsirinsa wanda shi tafsiri ne na ahkamul qur'an yana ɗaya daga cikin tafsirai na ahkamul qur'an masu kima kwarai da gaske fiye da ma wasu wanda suka gabace shi kamar su jassasu da su ibn al-arabi al-qadi abubakar ibn al-arabi da waɗannan sun gabace shi amma tafsirinsa ya faɗaɗa sosai matsala ɗaya ce ake ambata game da shi shine aqida ash'ariyya Allah ya gafarta mu amma dai wajen iya fidda hukunce hukunce ne babu shakka ya ya, ya bunƙasa wasan nafal ulama mu'allafatin mustaqillatin mustaqillatan tashmalu kull ulumil qur'an sannan an samu wasu malamai kuma da suka rubuta wasu littafai wanda suke dauke da komai da komai comprehensive bayanai akan ulumul qur'an mithlu hadhihi al-kutub al-hamma kamar wannan littafan masu muhimmanci ga wasu daga cikin su akwai fununul afnan fi uyun ulumul qur'an lil allamati abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi malam dan jawzi babban malamin nan sarkin rubuce rubuce wanda aka ce da zai sake maimaita ma rayuwar da ya a duniya to kurakuran da ya saboda yau tafan shi ba zai gyara su ba saboda yau littafin kurakurai ma ba zai gyara ba balantana ya sake mai rubutar tafan ibn jauzi kama aljani yake wajen rubutu Allah ya gafarta mai yana da tafsiri zadul masiri kenan da yawa ƴaƴan shi sannan kuma yana da littafi mai suna fununul afnan fi uyuni ulumul qur'an ibn jauzi ya rashi ka ta 597 kamar shekara 800 kenan da 43 a yanzu insha Allah Allah ya gafarta mishi sai kuma littafin al-burhan fi ulumul qur'an na badruddin az-zarkashi badruddin muhammad ibn abdullah az-zarkashi al-imam az-zarkashi yana da al-burhan fi ulumul qur'an mujalladi hudu ya race ka ta 794 kamar shekara 600 da shekara 46 ke da rasuwarsa sai kuma al'itikan fi ulumin ƙur'an na limamu jalaluddin abdurrahman suyuti ya limamu suyuti ya gina nashi a kan na abin da na badurdini a zarkashi kamar da ya ambata a nan ɗinma suyuti ya rashi kata 911 kamar shekara 525 da rasuwa suyuti a yau ko wani abu makamancin haka ko? da 20 ne? da tara da 29 waƙad banahu ala كتاب البرهان وأضاف إليه فوائد وبحوثا يا جنا شاكن البرهان نظر كشي سنن يقار وس أبوبا كمان طبيعة سيوتي داما يكن جنا التفن شاكن نوس وفي هذا العصر اقتصر الباحثون في هذا العلم على أهم ما يحتاج إليه الدارس في هذا العصر أولا زامن da muke rayuwa kuma sai malamai suka takaitu akan abubuwa waɗanda mai karatu ko mai nazari zai buƙace su game da tafsiri a itimadan ala takmilati buhuthin ukhra min ulumin shar'iyyatin wa lughawiyya dogaro da cewa watin sauran ilmomin da zai koya a wasu fannoni za su cike mishi wannan kuma gane ya dama ya karanta nahwu ya karanta fiqh ya karanta musala usulul fiqh sira da sauransu da aqida to waɗannan ilmomin dukan su za su mishi amfani wajen fahimta alqur'ani sai kuma sauran ilmomi da suke da alaka da alqur'ani kai tsaye domin a zamanance din na misali yanzu akwai takhasusat ma wanda mutum zai iya digiri tun daga farko a wasu auraren da aka san muhimmancin ilimin addini ya zama digirin shi gaba daya ulumul qur'an ne ko a qira'at ne ko a tafsiri yanzu akwai jami'o'i da dama da suke irin wannan takhasusat din maimakon a ce islamic studies kawai sai a ce tafsiri kawai mutum zai dama yana da requirement din shi minimum na hadda da sanin sauran ilmomi da olabul don yazo za a daura mishi ne akan ilmomin tafsiri kawai to a ciki za a koya mashi irin waɗannan wani kuma ilmumin qira'at wani kuma ya zama sunan shi ulumul qur'an to ko kuma koda inda ake addrasatul islamiyya din jama'a haka a inda ake baiwa abin muhimmanci to zaka ga an ba da courses waɗanda za su koya mutum wannan wallahi abinda watakila ke shine yake aukuwa a jami'o'i namu na nan gida Allah shi kyauta walugawiyya da wasu bincike da ya sani ko ilmomi na harshe a wai itiqadiyya da kuma ilmomi waɗanda suke na aƙida muqarraratan fi manahij ma'aidil ulum wa dirasatil islamiyya waɗanda suke sune syllabus a cibiyoyi na bincike da karantar da ilmomin addinin musulunci wa min ahamil mu'allafatil mu'asira ma malam ya ce daga cikin muhimman littattafan zamanin nan da muke rayuwa waɗanda zai misali da su anan na ulumul qur'an ya ce daga ciki akwai manahilul irfan fi ulumul qur'an lil allamatul kabir muhammad abdul azim az-zarqani akwai wani babban malami daga cikin malaman ƙasar azhar malaman jami'ar azhar wato abdul azim az-zarqani wanda ya rasu a 1367 ya rasu nan kusa kenan وهو كتاب حافل واسع المحتوى عذب الأسلوب يقع في مجلد لتافي نمي دائي مي فائي مي دائن كراتو yana cikin an buga shi a mujalladi biyu sannan akwai al-madkhal ila dirasati al-Qur'an al-Karim yace li fadilati ustadi na doktor al-allama Sheikh Muhammad Muhammad Abu Shuhba akwai wani gugaggen malami asalin shi mutumin Suriya ne ya rasu a 1983 ya rasu nan kurkusa 1983 kamar shekaru 30 da wani abu haka ko kamar shekara 38 ko da bakwai babban malami ne mutumin kasar suriya ya karanta a jami'ar baghdad ya karanta a jami'a ta al-azhar da nan afirka nan kurkusa a jami'ar umdurman a kasar sudan sannan ya koma jami'ar malik abdulaziz malik abdulaziz a kasar saudi arabia inda ya karantar har ya zama darakta na cibiyar bincike ta wajen yana da littafai da dama akwai wannan hukumar tafi shahararri al-isra'iliyat wal mawdu'at fi tafasir ko fi tafsirul qur'an wanda yake a cikin mujallabi uku haka ko zabi ne sananne akwai yana da yana da littafi akan asira ala dawil sunna ala dawil kitabi was sunna asira a ladar kitabu suna mujallaji biyu littafai mabambanta malami ne gogagge ya rasu kamar yadda na ambata 1983 wanda in ba na manta ba ya dace ne lokacin da watan da shekarar musulunci ta 1403 watan shawwal irin wannan da muke ciki gogagge malami ne Allah ya mishi baiwa ilimi sosai Allah ya gafarta ne sai kuma albayan fi ulumul qur'an li fadilati ustadina dr al-allama sheikh abdul wahab ghazlan shi wannan mutumin suriya ne sai kuma mabahis fi ulumul qur'an lil ustad dr subhi as-salih wannan wani malami ne dan ikhwan lauya ne kuma malami dan kungiyar ikhwan ta ta yan boko din nan ya rasu shi ma Allah ya gafarta mu akwai kuma min rawa'il qur'an lil ustad dr na professor Muhammad Sa'id Ramadan al-Buki wannan wani abokin rikicin a shekul albani ne mai zafin fiƙihus sira yana da fiƙihus sira ba fiƙihus sira da ka sani na professor zaid abdulkarim zaid ba wannan wani mutumin suriya ne malami ne don malami amma kuma irin malaman nan ne yan asha'ira jal da yana fada da salafiya a lokacin in za ku itinawa nan kurkusa yan tawaye yan boko haram suka kashe shi a 2013 suka yi assassinatin din shi irin waɗannan boko haram da muke da su wanda suke ta bala'i a suriya din nan su suka kashe shi a garin halab a ƙasar suriya suka bankawa motar shi bom ya tashi da shi allah ya gafata ne malami ne ya da matsalolin shi da yake yana da ilimi da gogewa akan ilmomi to da ya taɓa yin sun taɓa ɗan zama mutunci haka da albani lokacin da ya tafi fito sira ɗin ya ba albani ya mashi wasu ta'alikat da gyare-gyare sai albani suke kusan rabu da tabu saboda hayaniya ta yawa cikin hadisi ba su tabbata ba to daga nan sai ya fusata shikenan kuma sai kuma yana bibiyan shekul albani yana cime da dalili ba san kuma albani shi ma baya kyalewa za ka za ka ga albani ya maganganu da yawa masu kaushi a kan shi marasa daɗi ba kankani ba amma dai malami ne da malami allah gafarta ne وقد قسم بعضهم كتابه abwaban wasu daga cikin malaman nan suka raba littafin nasu zuwa babi babi minha babu tarihin ulumul qur'an wa babu ulumul qur'an wani ya raba littafin zuwa yayi magana akan tarihin su ilmomin da kuma ilmomin ulumul qur'an wana rafi hada taqsimi khalalan yace mu ko sunuruddin ikir muna ganin a cikin wannan rarrabawan akwai akwai holes akwai ramuka wa da'afan kuma akwai rauni li anna al-unwan ath-thani علوم القرآن يوهم أن الأبحاث الأخرى ليست من علوم القرآن domin kanin bayani na biyu din na ulumul qur'an kamar kace yana nuni zuwa ga cewa ɗayan tarihu ulumul qur'an wani abu ne daban وهي قطعا من علوم القرآن الهلون كما تبس سماء علوم القرآن فكيف تستبعد عن هذا العنوان ولا تدرج تاتا تستبعد عن هذا العنوان ولا تدرج تاتا دم ذا أن يسم تاسو بذا أسن يسأل شكبا ونود التنبيه إلى أن التصنيف في علوم القرآن بالمعنى الأول مستمر أيضا لم ينقطع من أسومي نوري إذواك تشيوا وانتم آه bincike da ake yi akan ulumul qur'an yana nan bai gushi ba bayani akan waɗancan ma'anoni da ya ambata a farko ɗincan na bincike game da wato abin nan qira'at ilmu tafsir rasmul usmani ijazul qur'an da i'rabi da makamantansu yace to waɗannan ba a gushe ba haka kuma ilmomin da suke wa alqur'ani hidima su ba su gushe ba suna mushi gaba hasali ma an kirkiro sababbin ilmomi da dama an yi istikhlasu su daga waɗancan ko an raba tafasusa dandan dai a yi wa ƙwar'ani hidima da ainihin bincike a kan shi da aka suma ba a daina su ba wa zalika talbiyatan li hajjatul asr min kashfi da sa'isi wa fadhi abaqi wannan musamman ma dan biyan buƙatar wannan zamanin ta fuskar tona asirin mabarnata da wargaza barnarsu akwai mabarta da suke nufin alkur'ani da sharri tun daga kan kafirai tsantsar kafirai da kafirai yanci rani su ne mustashirikuna masu shigowa cikin al'ummar musulmai wasu Allah ya taimake su su ba wasu kuma Allah ya jarumce su gaba da barnarsu suna nan dai wasu suna bincike akan yawan musulunci don ba don su fahimta ba don su yi wa Allah bauta ko su yadda da shi ba don su gano ina su yi wa Allah da alkur'aninsa makarkashiya wasunsu da ke suna shigowa da zuciya ɗaya sai ga wanda kan shi zai itirafi cewa na shiga wannan harka ne don ne wa ƙwar'ani da musulunci makarƙashiya amma kuma sai na gano gaskiya da yawan suna faruwa da su haka kamar wani wanda ya itirafi mutumin ƙasar faransa ne ya ce shi da gaskiya abin da ya fara ba shi shakka game da alƙur'ani don su zai suke annan mamud ne ya rubuta an taimake shi ne an taya shi na mayu alimu bashar kaza kaza kaza to sai ya ce dan me za ka rubuta littafi bai taba gano wanda ya rubuta littafi sannan ya ce wa duk duniya duk wanda ya isa ya gano kuskure a cikin sabon duk wanda ya isa ya irin shi ba wanda yake wannan tahaddi din yace sai fara zanen hanya kuwa mutum mai wayo gare wannan sannan na biyu dan me yasa qur'ani zai dinga mu'ataba ga shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a inda ya samu kanshi a cikin wani kuskure ko abin da ba haka Allah ya so yi ba sai Allah ya ambaci abu abasa wa tawalla da ire-irensu bayani akan ira abin da ya faru da musulmai a ranar Uhud da Hunay yace to dan idan abin da aka sani game da komandojin yaki da wanda suke harkar sojoji shine idan sun ci nasara za su yi alfahari idan an ci nasara akan su za su yi kokari su samu kansu uzuri ba za su bayyana cewa su suka dawo kansu ba amma dan mai qur'ani ne dinga bayyana cewa yawma hunainin idza tabatkum kasaratukum falam tughni ankum min allahi shay'a wato kaman qur'ani yana yana yana yana tona asirin laifukan da masu qur'anin suka yi shi da wannan ya fara kariyar da shi da haka zai zama bincike kuma sai ya gane lalle da gaske ba bayin mutum bane tunda kuma har yanzu an kasa cin gyara din akwai wani professor da yake da itina sosai akan akan ijazar Qur'an na manta sunan shi mutumin kasar Suriya ne shi ma akwai videos din shi da dama akan YouTube idan ka ga inda yake fito da abubuwa yakan zai yi bincike a ilimin kimiyya sai zai alakanta su da musulunci akwai wani bincike da yi da na karanta kwanan nan ko na kalli bidiyon kwanan nan game da suratul adiyat me yasa aka ce wal adiyat dabaha ba a ce wal khuyul al adiyat sune ai al khuyul ko dawakai horarru masu kai farmaki me yasa aka amfani da adiyat masu gudu saboda suna al'adu gudun da doki yake yaba mata da gudun da kowace dabba take a duniya duk wata halitta idan tana gudu to jininta yana yana tafarfasa da haka nan da nan zai fara haki ko ya gaji amma doki yana da wani magana isu wata halitta wata kwalita a cikin kanshi wanda take kamar kamar wani kula ne kuma gani kamar yadda mota take da take da lagireto da hausa wanda yake yake sanya injinta shi sa ba ta kama da wuta ko ta zafi ba ko to haka doki yake da wannan a cikin kanshi da ka shi sa jinin shi bai hawaye zafi shi sa bai gajiya yana gudu doki zai yi gudun kilomita barkatai bai gaji ba za a iya su kwanan shi tun garin Allah in ya waye har rana ce zafi bai gaji ba yana gudu dai zo na magana akan kuma faɗin Allah fawasatna bihi jama'a fawasatna bihi jama'a sai kuma dokin ya sanya mahayin shi a tsakankanin mutane to nan sai dai ma ya ba da labarin cewa sun yi gwaji sun yi experiment duk wata dabba da ka sani da ake hawa raƙumi ne ko saniya ko jaki ko me idan aka saka ta a tsakankanin mutane suka kewaye ta to tana jin tsoro sai da aka sa wani senso ya auna kwakwalen waɗannan halittun in aka sa aka kora ta cikin mutane kamar yadda doki yake shiga tsakankanin mutane ana yaƙi a kewaye shi kuma zai iya fita to amma shi doki baya zuwa ganin mutane kuma yau su baya sa yanayin tunanin shi da reaction ɗin shi bai canzawa senso ɗin nan bai ga wani abu ba to shi ne abin da Allah yake cewa fa wasa tsana bihi jama'a har wai har doki in shigar da mai hawan shi cikin tarin mutane baya jin tsoro irin waɗannan abubuwan suke fito da su yau da gobe yau da gobe game da halittar ɗan adam game da tsirrai game da sararin samaniya game da dabbobin da alkur'ani ya ambata da sauransu zaka ga al'ajabul ujab to har yanzu ba a gushe ba ana ba da waɗannan amsoshi ga matattu da suke abin nan bayan kafirai tsantsa yahudu da nasara da waɗannan 'yan tsakin kafirai su ne musashirikuna akwai kuma 'yan cikin gida galibi ƴan boko waɗanda ba su da tarbiyya irin ta addini ko kuma ko suna da ita sun yi watsi da ita sun kama tsallan boko abin da ke gun turawa yana burge su fiye da abin da ke gurin su su musulmai wanda zaka ga kullum su suke su rawwa da boko ta fuskar cewa ya fi musulunci falala wanda in ana magana mai ilimi asalin ilimi shine ilimin addini gaba asalin ilimi shine ilimin addini duk wanda ba ba ilimin addini ne asalin ilimin shi ba to za a kira shi ilimi ne da kaidi amma ilimi sake ba kaidi shine na addinin Allah wanda shi komai akwai a cikin sa duk wanda ya karanci ilimin addini to inda ya karanta shi yadda ya kamata ya kamata ya zama ya da wani rabo a ilimomin zamani din dan a cikin ilimin addini musulunci a cikin shi akwai akwai ilimin kimiyya da fasaha akwai ilimin tsaro akwai ilimin kasuwanci tattali shugabanci siyasa zamantakewa al'adu tarihi waɗannan suna ake karantawa a boko ba suna duk takamar da muke a boko a kan wannan abubuwan ce wannan sociology ya karanta wannan linguistics wannan medicine wannan engineering wannan architecture duka su ne to duka akwai su a cikin addinin musulunci waɗannan da aka musulman farko da suka yi itizazi da addinin musulunci sai suka samu wannan ilmomin har aka zo ana koyon su a wurinsu mu kuma da muka yi watsi da musulunci sai zama bamu da komai kuma mun saki namu kuma nasin ba mu iya muka zama sai dai rarrama rarrama ibnu battalin da yazo magana akan hadisin cewa mutane za su wayi gari Allah zai dauke malamai har yanzu hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan da yazo nan sai ce wannan ya nuni zuwa ga masu ilimin addini sune asalin masu ilimi duk wanda ba su sunan su juhal kuma gani da Allah ya ce itakhadhan maza Allah ya ce itakhadhan nasu ru'usan juhala za a yi riko da wasu shugabanni a addini da sauransu sunan su jahilai kasan yan boko suna yawan tuhuma yan ustadai sai ustadai na ce musu jahilai to hadisi ne fara ce musu jahilai in ka jawo shi daga koyi addinin musulunci irin da ibnu hazm ibnu hazm da shi ma jahili dan falsafa ne kawai amma da malamai suka dinga mushi irin wannan takabar gaske yace to bare je koya ta yaje dan Allah ne ba dan Allah ba yaje je koya mun gane to kuma zaka zaka koya in ka koya kaga ka huta saboda akwai mamaki misali yanzu jama'a ku duba ku ga zalunci idan an zo ana bada statistics na illiteracy wanda ba ma wanda suke jahilai ana kirgawa da duka malaman allo da malaman zaure da almajiransu wanda ba su da iya karantawa da rubuta hausa boko ba sai cika cek ba ba su iya sainin rasidi ba ba su iya turanci ba ba za su iya magana da likita ko lauya ba sai alkali ya ba su tafinta da sai a ce waɗannan da an zo lissafi za a ce suna cikin lissafin ummiyuna jahilai haka suke mana lissafin amma mu yanzu muna jin nauyi da kunyan mu lissafa mutumin da yake profesa amma bai iya sallah ba muna jin nauyin mutum mai jahili kuma jahili ne wallahi wanda wani ko tsayi wa sallah bai iya ba duk turancin da iya na banza ne na banza ne duka turancin da iya alhamdulillah yanzu irin wannan matsalolin sun fara gyaruwa kasashen mu zaka ga galibi wannan jin din yanzu sun fara karewa wanda zaka ji mutum malam in ya magana kana jin warin kafirci na fita tare da shi da warin zindikanci amma kuma ana ta salamu ta cewa babban masani wanda bai san Allah ba mai sani kenan jama'a ba abin da ya sani zaka ga masail wanda yara ɗan islamiyya sun iya shi bai iya ma'ana misali azkar na safa da na maraice wanda yake a sujuda wanda yake na an kiran sallah wanda yake za a sha ruwa duk waɗannan fa bai iya su kaga waɗannan basic ne balan na ce magana izuno ya haddace ko kuma sura kaza ya san tafsirin ta ko kuma balan na a ce maganar a ce hadisi kaza bukhari ya rawaito shi bai san ma'ana an ce bukhari ya rawaito ba wannan simple terminology bai san ma'ana shi amma aboko ne ya san duk wani sirri a cikin fannin da yake karatu wannan jahili ne jama'a domin wannan abin ba zai mishi amfani a gaban Allah ba to su sai su lissafi masana addinin Allah wanda ba su irin karatunsu na turawa ba suna lissafa su ne a matsayin jahili daga sai a mai musu da irinta kilu bi kai ne su ma jahilai ne kuma su ne a haƙƙo da jahilci Allah shi kyauta waɗannan sai kuma sauran gama garin mutane waɗanda suke biye waɗannan su ma zai ga suna jeho ƙwar'ani shigoyi sai ai ƙwar'ani wuri kaza da aka ce kaza dan me za a ce kamar da muka ambata a baya jama'a yana daga cikin mataki na farko na zaniya ka fara tuhuma Allah me yasa ya hukunci kaza inda ka da Allah shine mahaliccinka kuma shi za a bautawa ya kamata ka yi duk hukuncin da inda ya tabbata Allah ne ko manzon Allah ne to ka sallama wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri idan Allah ya ce ga hukuncin da yake so ba dole ya dace da abin da yake ra'ayinka ba shi ma annabi din kanshi akwai abin da aka mishi wahayi bai dace da ra'ayin shi Qur'ani ya faɗa wa takhshan nasa ba ka Allah ya ce ba kana jin tsoron mutane ba ka so falan ma qadara da min hawa tsaran zawajnaka ita kullu ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak kana ce kana ce mishi Allah ya maka wahayi kace ya sake ta amma kana ce mishi kai dai rike matarka kaga wannan ya saba wa abinda dabi'ar manzo Allah take so amma haka ya kure zaka ashe din babu aula mu ma mu ji wani abu alqur'ani da muke ganin ina ma dai da ba haka bane babu mamaki dan ka ji wannan amma imanin ke zama a gaba kawai suka sallama kawai haka ne ko da mun kasa fahimtar shi ko kuma yanzu ya ƙi dacewa da dokokin duniya new world order akwai su da dama ba su dace dokokin duniya ba batu akan yaƙi bauta magana akan auren mace fiye da ɗaya halascin dukan mace yi ma ya ƙarama aure gadon ƴaƴa mata duk irin wannan ya saba wa irin tunanin da aka dasa mana a yanzu mu musulmai da sauran al'umma kuma zai ga wasu musulmai suna kokarin sai sun gaskata wannan kafircin sun karyata Qur'ani ko kuma su ce ba Qur'ani yake nufi ba akwai wani wani mara mara arziki kwanan nan yana so ya ce wai wadribu hunna da aka ce wai ba darbu bane wai ba darbu ne na duka ba yana so ya kawo su maganganu game da ma'anan darbu na zuwa da ma'anan fa idza darabtum fil ardi tafiya kaza kaza kaza yana ta kawo su maganganu waɗanda ba haka bane kwata kwata jama'a ƙwar'ani ya ce idan mata sun yi laifi a dake su da haka ana dukan mata ƙwar'ani ne ce amma shi kuma manzo Allah sai Islam da ya fassarawa sai nuna wannan ba shi ne asalin abin da ya kamata kai ba shi ɗin da ya karantar da wannan ƙur'anin bai taɓa dukan wata ƴa mace ba duk da laifukan da mata suka dinga mashi da haka sai ya ce waɗanda suke haƙuri idan an musu abu sun fi alheri fiye da suke duka amma dai tuniyatul matsaf ya halasta ko to ya halasta har in yaso idan mutum ya je dukan har ya wuce abinda aka ce sai a mushi hukuncin da shari'a ta ce amma karka ce yanzu aka ce a ai ba duka aka ce ba ya za a ce za a dake a mace Allah ne ce a dake ta kuma shi halace ta shi halasta aure dan me yasa ba za ka ce ya za a yi mijinta ya jima'i ne ta ba ba Allah ne ce kwanta ne ta ba ba Allah ne halasta mushi ta ba wannan bai fi matsala akan dukan ta ba dan me za a kawo mishi ya ba ta bace saba san da namiji ba a ga mata ciki me yasa ba za ba za a tume shi akan wannan ba to irin waɗannan suna nan da yawa a cikin al'ummar mu shi sana da ya daga cikin illa a dinga tura mutane suna zuwa suna karatun boko musamman a jami'o'in ƙasashen turawa ko kuma a inda waɗanda aka riga aka musu barbaran yin yawa ne suke malanta jama'a musamman ɗaliban da ba su riga sun goge akan addinin Allah ba akwai kun ga wannan bala'in ya fi yawa a misra da suriya daga cikin rashin musulmai saboda misrawa sun miƙa tunaninsu gaba ɗaya ga faransa fiye da shekara 200 da suka wuce tun zuwa napoleon bonaparte akwai wani malami da ake ce mishi rifa'at dik bahbawi ya rasu Allah gafarta mishi ya da kurakurai da matsaloli lokacin da za a tura group na farko na ɗalibai daga ƙasar misira a kai su ƙasar sarbon a kai su jami'ar sarbon a paris a paris zai su karatu sai aka yi irin abin da mal albani ya ce ne dinga yi a nan cewa an za a tura 'ya'ya karatu wata jami'a za a haɗa su da wani malami ustazu zai zai dinga ba su guidance hostel ɗinsu ɗaya da shi yana musu karatu yana dukansu sun yi laifi yana kula da da addininsu sai aka haɗa su da wannan malamin a lokacin shekarar shi ko 26 ko da biyar na manta aka ce waɗannan yaran ka bi su kai aikinka kawai ka dinga koya musu ƙur'ani kana tabbatar da haddasa tana nan suna sallah biyar kana musu wa'azi da ya tafi sai zama shi ya riga kowa iskan cewa ce aka ce matan shi ta daina ma saka hijabi daina saka ɗan kwali shi kuma ya dinga narkewa a cikin turawa kawai jama'a yana dawowa misira kawai sai aka ji maimakon aji shi a malami sai aka ji shi kawai a wani takadari kawai a yi wuta littafi a kan tarihin paris da cewa kuma tura wannan su ne alheri binsu shi ne alheri in muna son mu samu alheri sai mun bisu har iya ƙarshen rayuwar shi aka kashe rigima da shi akan wannan barna abin da kisan na gwada mana shi ne wannan fa wanda ya ilimi kenan na addini ya tafi kasar turawa ko mun gane ina kuma ga wanda bai da ilimi ya fi saurin ya fi zama more vulnerable ya fi zama kamar kankana ka daba mashi wuka kawai ta bara shi gida biyu wanda ya ilimin addini ne wannan ya je zauna cikin turawa ya lalace yaro to ina kuma ga wanda za a ce yaro ya gama secondary school shekara 18 17 sai a ce a kai shi China a kai shi Faransa a kai shi Ingila to ko nan Sudan take kasar musulmai kaje ga abin da Najeriya suke a wajen akwai wani malamin mu da yayi shugaban ungiyar dalibai ma a Sudan ya ya shaba mu labarin cewa haka suke zuwa kullum suna an so yara a police station su ne suna embassy suna ina ne ana neman ana neman da za a fidda yaran mutane wani ya sha wiwi wani ya je ya buga wani wuka a hotel wani ya je ya ci bashi wani ya yi overspeeding da mota kullum laifuka irin wannan suke yan Najeriya anan nan Sudan ba ma nesa ba bayan kuɗi da ake zankamawa na Najeriya ce saboda wauta Allah shi kyauta saboda an maida wai zuwa ƙasar waje da kasan kaje aljanna duk wanda za shi ƙasar waje a Najeriya yanzu kawai sai a ta mishi murna ɗan uwan shi ba da dangin shi suma asna wani kaburi buri cewa ai muna da ɗan uwa a Kenya ko a Uganda nan ba kana shi baka yan fata ba balanta za a ce ya je Dubai ko Malaysia ko ko Singapore ko ko kuma ya je ƙarshen duniya America a ba yake na yi sai wanda suka rama su amsa sallama shi ɗan uwan shi ba wannan mugu akaliya ce wallahi Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa aw tafsiri masail istifa'a istifa'a wastifa'iha bil ba'd da kuma yin dalla-dalla da mas'aloli da yin bincike akan su aw izhar aw li izhari mazidin min awjih al ijad alladhi afadahu taqaddum al ilm ko kuma bayyana fuskokin ci gaban ilmi fuskokin ijaz wanda ci gaba na binciken ilimi ya bayyana su al'amru alladhi yazidu al yaqina bi anna hadha al qur'ana kitabullahi al mu'jiz ala al dawab abinda zai ƙara tabbatar da cewa lalle wannan alqur'ani littafin Allah ne kuma yana gajiyar da kowa har abada sai ya ce tazkiratan liman yaksha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula dan ya zama abin tunawa da ambato ga mai jin tsoron Allah saukakke daga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa bari mu dan taba tarihin nahu nan kadan jama'a abin namu ne lokaci ya kurewa sosai um muna magana akan tarihin nahawu da rubuce-rubucen da aka yi akan shi zamani bayan zamani mun ji bayani akan qabla al-ba'th kafin musulunci sai mu je inda yace annahu fi asrin nubuwa shafi na tara ko yace ja asrun nubuwati bi taghayyurati bi taghayyuratin hasima farkon musulunci din nan wato shine zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin halifofi guda hudu din nan shi yake cewa farkon musulunci shine asrun nubuwa asrun nubuwa wal khilafa rashida duka ana hada su to wannan zamanin ya zo a ya zo tare da abin nan wato taghyirat canje-canje hasima wanda suke wato radical wanda suka canza abu upside down fil aqida a wajen abin da mutane ke kudurcewa a zuciya da ana bautar gumaka ya rubuta Allah daya wal ibadati da irin bautar da ake wasuluki da halayen mutane an canza halayen mutane gabaki daya wa taqalid da al'adun mutane wa ghayr zalika min jawanibil hayati al fardi wal mujtama da dai sauran bangarori da suka shafi rayuwar dan adam kwaya daya ko rayuwar al'umma domin zalika daga cikin abin da aka canza akwai maji'uhu ma'ahtimamin gairi ma'ahudin zamanin ya zo da wani bayar da muhimmanci da da ba a saba da shi ba musbakan a can baya bin lugha da ba a san ana ba da muhimmanci game da harshe ba wa salamatiha da kuma kokarin gyara harshen kai ya samu matsala wa idraki wa idrakin aniqin li darurati baqa'iha wa safa'iha wa balagatiha da kuma wato riska mai zurfi cewa mutane sun riski cewa lallai akwai bukatan lallai wannan harshe na larabci a samu baka'iha ku gyara wannan baka'iha ya tabbata wasafa'iha kuma ya zama tatacce bai dilutin ba bai lalacewa bai lalace ba balagatiha da kuma wato ya zama yana da hikima da fasaha wa ihsasin qawiyyin bil khatari alaiha da kuma an riski cewa lallai harshen larabci na cikin wani hadari idza ma turikat duna riaya in aka ba harshen ba tare da an kula da shi ba min ahliha idan mutanen da ke da harshen ba su kula da harshen ba wa hirsin shadidin ala mustaqbali hal ba'id da kuma kokari mai mai tsanani wajen kokarin kiyaye harshen da kiyaye can mustaqbal future dinta mai nisa ba kwana kusa ba wato fiye da shekara dubu me zai faru kamar kamar a yanzu kenan misali ka lugati dinin a matsayin yanzu harshen larabci harshen addini ne wa idara kuma harshe ne na gwamnati na aikin ofis wa ilmin harshe ne kuma na karantarwa wa siyasa harshe ne na mulki wa bi itibariha shara li huwiyyati umma da kuma a matsayin shi na shara shine baji ko ko symbol baji da kasan ne makaranta shi ake cewa shara wato wata alama ce da ke nuni zuwa ga wani baji na wata al'umma ko wani tambari na wata al'umma ita ce al'umma musulunci al'umma larabawa walaqad asbahat al-lugha al-arabiyya lughatan wahyi wa tanzil harshen larabci ya waye gari ya zama harshen wahayi harshen da aka saka da alqur'ani kama asbahat kadhalika lughatan mantiqi wal iqna'i kuma shine harshen mantiq harshen logic harshen bayani wal iqna' da harshe na gamsarwa wa lughati nashr ad-da'wa harshe na yada ilimi da addinin musulunci wa lughati wa iqamati ashair diniya shine kuma harshen da ake ibada da shi da shi ake sallah da shi ake huduba da shi ake duk sauran bayanai a wa ta'biri anil anzima da bayani akan tsare-tsare wal qawani da dokoki wa ghairi zalika da wasu abubuwa waɗanda ba wannan ba mimma aksabaha kathiran min al-ihtirami wanda hakan ya jawo harshen larabci mutunci da daraja wal intishari da yaduwa wa tatawuri da ci gaba nutqan wajen furta shi wa kitabatan da wajen rubuta shi wa tafahuman da wajen masu fahimtarsa an samu yawaita masu fahimtarsa an samu yawaita masu rubuta shi an samu yawaita masu magana da shi kama kutiba lahu laha fursata albaqa kamar da kuma Allah ya ba wa harshen larabci damar ya tabbata ma baqiyar islam wal qur'an mataga alqur'an yana a duniya musulunci yana a duniya to larabci za a ci gaba da samun shi a duniya yayin da duk sauran yarurruka sa'o'in shi sun kare sai dai a ji su a tarihi inda irin aramic irin persia da na canda irin roman irin greek waɗannan harsunan da suka yi zamani ɗaya da larabci yanzu sai dai a ji labarinsu ko a ga ɗaiɗaiwan kalmominsu a cikin wasu sabbin yarurruka wa kana min tabi'i an yusahiba hadha at-tatawwuri al-lughawi nishatun yahrusu ala salamatiha wal yaqba ala tanqiyatiha والعمل على استقامتها والبعد بها ما امكن ان اخطاء الاجانب ولا كناتي kuma abu ne da yake naturally cewa wannan ci gaban da harshen larabci ya samu za a samu kuma wani nishadi wani activity wanda zai kokari ya zama yana da kulawa wajen gyara harshen da kuma fada kuwa da masu harshen suka yi akan cewa lalle ya kamata a yi iya abin da za a yi wajen ganin harshen nan ya ci gaba wajen ganin cewa an tsare shi daga kurakuran waɗanda ba larabawa ba akhta'il ajanib wa lakanatihim da kuma gwarancin su kama kana min at-tabi'i aidan an yazdada al-hirsu bi ziyadati al-i'timadi 'alayha fi tablighi ad-da'wati ad-diniyyah wa nashr ta'lim al-islam za ga kuma wannan kwadayin na cewa harshen larabci ya kamata ya tabbata harshe mai kyau kwadayin ya ci gaba da karuwa gurgurdan karuwar yada musulunci da gurgurdan karuwa da ake da shi zuwa ga bukatar yada addinin musulunci da ilimin sa wa qad uthira an ahli al-qarn al-awwal riwayatin riwayatun tubayyinu zi'ajahum wa sadamatahum kullama sami'u adam min an-nas yatahaddathu fayalhan an bada labarin cewa mutanen da suka rayu a zamanin farko kane na farko cikin sabai da tabi'ai suna yawan jin iga jikin suna tashi suna jin shock isan da suka ji wannan magana yana ainihin wato lahani فذكر الخطيب وقد ذكر الخطيب في جامعه أن عمر رضي الله عنه مر بقوم يرمون رشقا Umar dan Khattab radiyallahu anhu kamar da Khatib ya ambata cikin jami'u jami'ul al-jami' li adab as-sami' adab ar-rawi was-sami' na Khatib yace Umar dan Khattab wata ya wuce go suna yarmuna rashkan ana iya cewa an aka ce ar-rashq shine su su kibau din ko kuma duka zagaye guda na harbi in kuma aka ce ar-rishqu shine target to shi yafi kamata anan yarmunar rishqa suna harbin wani target na koyon harbi ke in ka ce arrash da fatahun ra sai da musu kibau din to suna harbin wani target fa qala sai ce bi isa ma ramaitu yaga ba sai ba sai ce tir da irin wannan harbi na ku fa qalu suka ce ya amiral mu'minin inna qaumun muta'allimina ai mu yan koyo ne kaga muta'allimina kuskure ne a larabci ya kamata zama muta'allimuna fa qala wallahi lanabdukum fi lahanikum ashaddu alayya min lahanikum fi ramikum na rantsi da Allah na fitin zafin kuskuren nan da kuka yi a wajen magana fiye da rashin iya jifan kudin ta kamar wal bukhari fi al-adab al-mufrad haka imam al-bukhari ya fitar a cikin adab al-mufrad cewa anna umar radiyallahu anhu marra bi rajulayn yarmiyani fa qala ahaduhuma asabtu maimakon asabtu kaga wannan kuskure ne ma sauti fakat wanda hayin muna yin shi ko faƙala umaru suƙun lahani a shaddu min su'in ramu ya ce kuskure a lahani a cikin harshe ya fi muni fiye da lahani a cikin aikin kana na jifa wa ka zalika zakar bin qutayba al-mutawafa sanata 22 ba'da al-mi'a salisa wancan duka zaka ana saka tarihi rasuwar su a bracket dan musaba da rikewa gaba fi uyun al-akhbar littafin ibnu qutayba uyun al-akhbar yace anna arabiyan da khala suka fasami an-nasa yalhanuna ya shiga kasuwa sai ji ana ta magana irin yaren yan kasuwa ana ta kurakurai ana magana da buroka kenan ko da pidgin arabic fa qala subhanallahi yalhanuna wa yarbahuna wa nahnu la nalhanu wa la narbahu kamar yadda a ce professor ne na english ya shigo kasuwa Husay market misali ko Oshodi ko computer village a Lagos ya ji ana ta barna da turanci din zai ji kamar ana soka mishi wukaki ne ta ko ina kuma shi bai da kusiji sai tsabar abin nan kawai garaba da suka mashi kwakwalwar shi kaga dole ya ji haushi ya ce subhanallahi kaga suna kuskure amma kuma suna cin riba mu kuma ba ma kuskure kuma ba ma cin riba haka Allah yake yake raban shi ko umdur kayfa fadalla ba'dhum ala ba'd ja Allah walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila haka Allah yake raba abin da ya ga dama a duniya rabawa na jarabawa a lahira kuma rabawa na sakamako shi sai zama akbar bambancin ya biya fiye da duniya yace wa ghairu zalika min amsali hadhihi alqasas wal ahdath allati yastahilu istiqsa'uha kathara da ire-iren waɗannan labarai da kisoshi wanda ba za ka iya kirdige su ba saboda yawansu sai ka kuma irin wannan littattafai na tarihi kamar ulul akhbar kamar al-kashkul kamar littafin abin nan wannan anbahur riwati akhbarul duha kamar littafin shi wancan ibnu abdul bari jami'ul bayan al-ilm wa fadlihi littafai da wanda suke da itinayi da irin waɗannan littafan adab da nahwu da tarihi da makamantansu za ka yi ta ganin sa ta kawowa da labarai haka a wurare daban-daban za ka same su لطائف إرم ودنا وهكذا ينتهي الأصر الأول بشعور قوي بمكانة اللغة وقدر لا بأس به من الاهتمام بسلامتها على إثر ظهور عوامل متعددة تدعو إلى الاهتمام بحفظها هكذا أكتب ورتفيا أنا سام وسد للي لسكي يوني إزواء كأرف مطعين لدرجة حرش اللاربشي da kuma ana yin kokari wanda ba laifi cikin kokarin wajen ba da muhimmanci akan kubutar da larabci ala ithri zuhuri awamil mutaaddida sakamakon samun wasu sabubba mabambanta tad'u ila lihtimami bihimzi wanda suke ja'i zuwa ga bada muhimmanci wajen kare harshen kamar yaduwar shi a wuraren da ba laraba bane suke rayuwa a wajen wa zuhuri bawadir wadiha wa zuhuru bawadira wadihatin lil hafi ala muraqabati nutqi da kuma samun wasu hujjoji da suka bayyana wanda suke nuni zuwa ga lalle lalle dole ai kokarin kiyaye abinda ake furtawa wa muhawalat islahi ma qad yadhharu min fasadi da kuma kokarin gyara abinda ya riga ya fara bayyana cewa akwai barna a cikin shi zamu saurara anan sai Allah ya kimu da shi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk